لسان سري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم يا أعتبر شاء ترى زوج الربيع من الأول shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da sha biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya dan ba mantawa mun yi darasi hudu a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam na babban malami Abdulgani ibn Abdulwahid al-Maqdisi al-Jama'ili rahimahullahu ta'ala wanda aka haifa a shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya ya rasa shekara ta ɗari biyu da biyu mun kai hadisi na takwas a wannan littafi mai albarka za mu tashi hadisi na tara inda ma da yake cewa الحديث التاسع حديث نجرة عن عمرو بن يحيى بن مازن ana yi misala an karbo daga amru bin yahya al-majini shi kuma daga mahaifinsa Allah ya kara masa ya dai amru bin yahya shi ma yanzu muka haɗu da shi a cikin wato sahabban da ake ruwaya da gare su shine ibn bin abdullahi bin zayd bin asif an ji wato ya rasa shekara ta ɗari da arba'in bayan hijira mahaifinsa kuma shi ne yahya ibn umara ibn abi hasan ansariyun tabi'i mutumin madina ne kuma tabi'i ne imamu da sai yana cewa sika ne wanda yake da hadda wato da adalci ke ga tamamu gafi ga kuma wato hadda sannan ta kafa za mu gaji to to hadisi na takwas awwal za mu koma baya kenan hadisi na takwas za mu tashi hadisin umran maula usman bin affan mun faɗi umran din nan mun faɗi fa'ida da gari da abin da ya shafi umran cewa umran bararren bawa ne maula al-aqsam ne akwai maula al-ala maula al-ala shi ne wanda ya yanta bawa maula al-aqsam kuma wanda ya yanta wanda aka yanta domin biya kusan muna gaba karfi zai iya tunawa lokaci ya go eh to Umran mun faɗi cewa bawa ne na sayyidina Usman amma kuma abun mamaki shi ya yi ruwaya muka ce daga cikin fa'idar da ya kamata iyaye su kiyaye shine idan ka ɗauko mutum ya nema aiki a gida ko namiji ko mace ya kamata bayan aikin da zai ba ka baki ne kaga wannan bawa ne amma sai na Usman ya karanta da shi har da ya rawaito mana hadisi da gare shi saboda haka yana da muhimmanci a bashi ilimi kada ya zanto bautar kawai ake yi sai na Usman mun yi bayani akan su shi ma a satin da ya yi cewa shi ne khalifa na na uku kuma abin da ya faru aka zaɓi sai na Usman bayan Abu Lulu aka da Majusi ya soki sai na Umar ya naɗa mutum gida cikin kula al'asiratul mubakkaru na biljanna waɗanda ya naɗa su ne sa'ad bin abi waqas da talha ibn ubaydillah da abdurrahman ibn auf da abu ubayda ibn al-jarrah da kuma zubair bin al-awwam sai wa wayan gida sai sai dai na ali a cikin guda bakwai kana sai na abubakar ya rasu sai na wani jiwa ga rajulun da ta zo yana kwanta akan wato kin fada sai na da wayannan mutanen sai da ilimin zaidi ne kawai da ba dalili saboda yana da alaka da shi mai karfi sai ki saka shi saboda haka wayannan mutum gidan su suka zaɓi kai na Osman wanda guda uku da na biyu suka yi ta jina biyu wasa da Talha ibn Ubaidillah da Abu Ubaida suka ce su sun gani saura mutum uku sai na Ali sai na Osman da Abu Rahman bin Auf shi ma kira an bani bin hawo yake shi ma ya gani to su yi suka rage sai rika bi gidaje yana tambaya wa kuka ya binne zaina da dora a matsayin khalifa ko wanda gida ne ce sun ce zaina amma dai wanda yake shine Usman bin Affan saboda haka da kalli aka zo aka kawo wa zaina Umar cewa ƙuri'ar kaga siyasa islamiyya kenan dama asalin a siyasa kalma ce ta musulunci fasasa bi da kal kalka lina wa jiddatan haka malam amma to ne injiniya yake faɗa saboda haka siyasa shugabanci jagoranci kenan saboda haka daga nan aka zartar da sai na Usman ibn Affan Allah ya tsara masa yadda mun yi wannan maganar to shi ma bayan ya shekara goma sha biyu ko sha uku yan tawaye suka kewaye magida suka hana shi fita sallar jami'i da ƙarfi yana azumi yana karatun alkur'ani duk abin da zai faɗa suka ce mun yi ce kar kuma tani sarki annabi kuma bayan kasancewar sarkinsa ba wanda ya taɓa ba ɗayansa biyu ke ya ba ni rukayya ya ba ni ummu kulsum suka ce mun sani ni ne annabi yake waye ne ke rijiyar rumma idan ya biya aljanna ta tabbata a gare shi yake ni na biya suka ce mun sani ya ta faɗar abubuwa duk da haka suka kunce shi da makani jinye dan tsattuwa kan qur'anin da yake biya daidai kan fasayyafi ba hu na wa huwa samiul alim saboda haka sai na usman Allah ya kara masa yadda bayan wato ya bar duniya sai na ali kuma ya hau kai mun yi bayanai a baya da ɗan yawa to shi ne yake cewa annahu ra'a usman da ali wa zuri ya ga sai na usman ji albajiransa bararran bawansa umran ya ganki ya sa a kawo masa wazo idan aka yi fata akan wawon sai shi ne mazubin ruwan alwala da ruwan alwala a shi ne alwazo alwazo kuma fi da fi zamma shi yake cewa alwala ita ce alwalan kanta shi ne bambanci kama azzanu ne da azzunu to sai a ba afraka ala ya dai yin ilahi sai kwaro ruwan a kan hannunsa daga majibin ruwan ba kwarya kawai ba kace kwarya ta tsuke abu majibin ruwa ake cewa sai ce ba ga sala ba salata salata marat yawanci ana yanzu ta uku sun ma da kala yamina hu fi wa ruhi sannan sai ji da hannunsa cikin wato majibin alwala sun ma da mabraba wata shaka wata sara sannan ya kurkurar baki ya shaƙa kuma ya fashi sun magatala wajen abu sadakar sai ya wanke fuskarsa sau uku wa ya dai ila jefakai ne sadakar ya wanke hannaye da zuwa gwiwar hannu shi ma sau uku sun mamata a bira'afi sannan ya shafi kansa sun magatala kirtari ilaihi sadakar sannan ya wanke kafafuwansa guda biyu shi ma sau uku sun makala sannan sai ya ce ra'aikin nabiya sallallahu alaihi wasallam tawabba'a nahwa wudu'i hadha na ga kun ganin da yanzu zai na awa wudu'i da ke wudu'i ba domin alwala ake magana a nan na ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam yayi alwala irin wannan alwalar tawa wa qala bi man tawqa nahwa wudu'i hada annabi yace duk wanda ya alwala irin wannan ta alwalar tawa thumma salla rak'atayn sannan ya salla raka'a biyu la yuhadithu bihi ma nafsuhu bi zantar da kansa zantar duniya da abin da ya shafi duniya tun daga alwala har zuwa wannan lokacin ba gobira da ma da kaddama min zambi za a gafarta maka abu da ya gabata na zunubansa shine muka yi bayani a nan muke cewa kaga ana buƙatar nutsuwa a sallah lokacin da mutum ya zo ya sallah ana so mutum ya nutsu ya tuna a gaban Allah yi shine magabata suke cewa ka rika tuno cewa gaban ka akwai ubangiji madaukakin sarki bayan ka mala'ikan mutuwa sannan damanka aljanna hagu wuta to idan wa'annan tunanin kake zai wahala mutum hankalin zai shiga wani gurin zai rika tana lahira mun ba da misali na urwa ibn zubair urwa ibn zubair lokacin da za a yi lokacin da za a yi masa aiki a kafarsa abin da ya faɗa kenan abin da matar da suka ce suka ce wa likitan kai hakuri na da sallah ka zo kai ba dan an ce za a yanke gurin ya ce da bi ta da sallah kuwa aka zo aka yi abin da za a yi yana sallah bai kula zuwa saboda a gaban ubangiji ne abu musulmin kaulani idan ya tashi matan da suna so su wani wani ba sa yi ya fara sallah domin baya gane komai yana sallah wajen sa kawai yake kallo wane mutum to da haka wayannan su ne magabata na ba mu misalin majnunul laila ba suka karanta adabul arabi sun san waye mutum majnunul laila majnunul laila ya biyo karan da ya taba gani budurwar da ta zo cewa da shi kawai wata rage yan ya zo ya yi bukaran nan da gudu yana gunsa a ji ya ƙetara wa wasu masu sallah sallah sai da haka idan ya dawo yana kyau a ji sai suka tare suka ce ya za muna sallah za ka ƙetara mana sallah ya ce har kun gani yace ai ni da na biyo karatan ba na ganin kowa in banne karatu saboda shi ne a raina yace amma ku kuna sallah ba ku gani har kun ga wato bi sallah a mai mai gudu ya wuce daga ban ku yace to ku ja ku kaje sallah in dai kun gani na wuce ina bin kai yace ko jaka ba ku sallah kuke ba to kaga majinin da ya zo dan dan rawan banjo da wannan lokacin ya zo ga sallah yanzu wa daidai wato Allah ya kiyaye ba wanda za ka ga ana sallar wani abu goma waya ta duk waɗanda ake gaba ɗaya aka gama duk tarihi addini kwarai kuwa duk tarihi abubuwan da ya kunna saboda aka ga sallar mu gasa nan gasa nan ne na ba da misali kar wani ya ce maka ba ta na baya ba wa jangwarto lokacin sarakunan mu da suka wuce na manta sai da cikin sarakuna sarakun sarakunan da aka yi sarki ya zo zuwa kan cikin gidansu suna sallah da matarsa bayan idan da sallah sai dai yi ya kai mala amma bai yau sarki ya ja gaba yace wata sarki kuma sai ai sarki ne wuce muna sallah yace to ki zake sallah yace ji bai san sun yake ba kwata kwata li'annahu yunadi rabbahu saboda yana gana da ubangiji da haka annabi yake alwasalli yunadi rabbahu idan Allah yana ganawa da ubangijinsa kaga sallolin mu sai yaya addin kitabu sahu da imam al-bukhari ya kawo yana imam al-bukhari abu hurairah ne wato da cikin wato sahabbai rai yake cewa kada aksa ya yawaita wato magana cewa yaji annabi ya ce kaza kaza kaza sai yake cewa sai wanda rashi da cewa sallar da annabi alaihi salatu wasallam ko sallar da annabi ya yi jiya ne karanta a sallar magarba raka farko da ta biyu wanda ya yi wannan kalubalen ya ce ya manta ya ce to ni na rike zai iya kawo ba ta wata ɗaya tun daga farkon muharram har zuwa ƙarshen da yake ma ranar farko annabi ya yi sallah a sallar magarba ya karanta fatiha da sura kaza sannan a raka a ta biyu ya biya kaza ya zo sallar isha'i ya je ma tun daga sai ga wata har goma talatin ga wata kaga wanda ya yake da wannan baiwar ai ba za ka ture shi dan ya kawo maganganun annabi da yawa ba kuma shi ya lizinta annabi alaihi salatu wasalam annabi ne man addu'o'i a jikin bayansa kuma ya yi fada a jikinsa daga ranar yake ban ƙara ban da duk wani abu da na ci ba to ka ga yadda magabata suke kenan wajen wato tuno dangane da abin da ya shafi wato tsayawa a gaban ubangiji to wannan shine hadisin da muka tsaya muka ce kuma kun ga yaɗi wannan ya buwa ana akan ban kama ramadana ramadana imanin wa hisaban duk wanda ya tsaye ramadana haka annabi ya yana da imanin da neman lada sai annabi ya ce gofira lahu ma ta kaddama min zambi kaga za a gabar da ba abin da ya gabata da kan zuwa wannan ya fi masu yi akan wannan za ka iya zuwa kai kiyamun da yanayin kan ba dan kowa ba dan Allah ba wanda ka sa a gaba amma wannan in ba kai wasa ba za ka ga alwalan mu mafi yawanci muna yi muna hira wani baya danna waya a hankali saboda baya so lokacin da kuma yana alwala kuma yana amsawa haka muke yi wani kuma hira suke da wani kaga abu ne mai sauki kuma mai wahala in ka ga dama ka sa a ranka za ka iya mutum ya ce bari ya ga lokacin na alwalan da zai zai zo ya alwala ba da sauki ba kun da zai kira sai Allah sannan kuma ya zo ya sallah raka'a biyu to ni za ka ce akwai wahala akwai wahala jari ko shakka babu to alai ya ce waje ba to wannan shi ne dai abin da ya kamata mu lura da shi bayan nan zai hadisi na gaba wannan shi muka kammala ta ce da wuce hadisi na tara amru bin yahya al-mazini shi ne wanda muka fara bayani a cikin sa cewa wato babban tabi'i yana dan gidan abdullahi bin zaid bin asif malamai sun ce suka ne dan ashabul kutub sitta suna ruwaya da gari sannan kuma ya rasu a shekara ta ɗari da arba'in bibi ma'aikinsa ya ya ɗin shi ne ibn umara ibn abi hassan mutumin madina ne kuma tarihi ne muka ce tarihi wanda ya zauna da sahabbai ya zama almajirin imamun da tayi ya ce sika ne kwarai da gaske su ma a sahabul kutubun sitta suna ruwaya wato da gari abu ne abi hassan yana cikin sahabbai shi kuma Allah ya kara musu yadda sunan mahaifin nasa Al-Hassan Taimun bin Abdullah Abdi Umar shine sunan Abdullahi bin Zaid din kuma da muka faɗa huwa ibn Asim al-Majini al-Ansari mun sunan mahaifiyar Ummu Umara mahaifiyarsa yana da haji da mahaifinsa duk da ambai amma ba ba Abdullahi bin Zaid ba ne dan na sauraron wani malami na ji ya faɗi cewa Abdullahi bin Zaid ne wanda ya yi barkin kiran sallah amma malam a sahihul hidayi a cikin kirin da ya ce ba shi bane kuma shi kowa ya san malami ne babban malami na hadisi da ya zo mai tsakanini da da hadisi ya ce ba Abdullahi bin Zaid bane wanda ibn Abdurrahman wanda ya yi barkin kiran sallah annabi alaihi salatu wasallam ya ce an tallimu bilal fa huwa adda min ka sauka cewa ka je ka koya ya bilal domin ya fi ka murya ana san da kiran sallah ya zama mai murya an bai da ke ku saboda haka yake ka koya balla wannan to malam ya ce ba shi bane ba shi bane ya je ya ji kodu da diyakokin da aka yi a bayan su sannan a kutubu kitta shi ma suna ruwa ya sai rawaito hadisan an kashe shi a harra a shekara ta talatin da ya sittin da uku bayan hijira a wannan lokacin to wannan shine wannan sahaba to sai ce shahidtu ana zuwa kana shahidtu amr bin abdul hasan na halarci wajen amr bin abdul hasan ta'ala abdullahi bin zaid shi kuma ya tambayi abdullahi bin zaid an hudu nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya annabi yake alwala kaji yadda suke neman karatu yaya annabi yake alwala fada ni ta hujji in ma in je a kawo mata tasa ta ruwa aka kawo tasa ta ruwa fa tawadda lahu sai yi mata alwala wudu a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin alwala annabi alaihi salatu wasallam fa akfa ala yadihi min al-shawm ai fa afraka sai kwaro ruwan akan hannunsa daga wannan tasa daga tana yadihi salatan ya fara wanda hannunsa sau uku sun ma da kada ya da hufin shauni sannan bayan ya wanke sai kuma ya koma zaro da kokaddar abu ne sai ya koma birni a hannun a cikin tasa babban maza wancan shaka wancan tara ya kurkura ya shaƙa kuma ya fadi talatan da uku bi talati kurfati ko garafati da kamfata guda uku shi ta ce cewa shi cewa talatan min tisai tisai min talatin abu tara wato a cikin uku idan mutum ya ɗebo ruwan da hannu haka sai ya kurba idan ya kurba sai imrarul ba'i fil fami shine al-maswadat ta hannu a baki mun faɗa ta ce ya wuce kuma za mu zo ta ne zuwa ko yau cewa aka zo wato ta hannu a baki azuwa shi kurkura ita za ta yada a baki kan azuwa shi take yi wa kurkurar baki take ba shi kurkurar baki shine kada ruwa a baki imrarul ma'i fil bayn ruwan da kai ya komo kawai ya ce ya kurkure bai an fahimta da kyau ko to so da haka ka ga da ragowar ruwa a hannunka sai ka zuwar sannan kuma sai ka jaka mun fadi a jakar annabi ne da Allah ya ce wa balik bil istijaki illa an takuna sa'iman ka kai matuƙa wajen jakawar gidan azumi kake saboda haka idan jaka sai kuma ya fadi da ba da hannun hagu ake fatewa sannan fadiwar kun faɗi cewa ba tattaro majinar ajiye da za ka yi sai ka zo a da za ka fitar ba ita lokacin fitar da ita daban don za ka wani yana yi ya sai ka mu in kana alwala kusa da wannan baya cikin adab na alwala ko ta ka babu kafin shiga alwala ake so kai fata fatan ka shi wannan fadiwar ta alwala ce ba ta fitar ta mutane ba an fahimta da kyau ko ta ga ya fadi sannan kuma wato sai kuma ya yi sannan kuma sai ya a guri da ba zo magana musaka ko wace fuska ba idan ya kurkura ya shaka sai ya fashi wannan fuska ta ɗaya kenan akwai fuska ta biyu wanda shi kuma wato wannan sai mu ruwan da yi gaba ɗaya har wanda fuska ne ragowar da ya bayan ya yi wannan sauran sai wanda fuska fuska ta uku kuma kowanne ya ɗebo masa daban an fahimta da kyau ko saboda haka duka ya halatta in la iyaka kamar da bala hawa shaki da ya musalimu da ilani yake fada yake fuskar ta farko wannan da aka yi a hadisin wajen laila usman yake da ko wace yin domin a hadisin da suka zo magana a kan alwala ba a hadisin da ya fi nan laila usman yin gani ko ba wanda ya fi faɗi kamar hadisin ake hadisi ba a hadisin da ya fi na jajir dan abdullahi wato wani ya magana ake ta ne ta aikin hadisi to shi ne ma da yake gaya mana anan cewa to gaji ya shaga ya yi kurkurar baki ya shaga ya baki da kamfata guda uku sun ma da kana da wuri tauri sai kuma mai da hannun cikin tata baka tala waje a wuka nata kaga anan sai wanke fuskar ta daban wanke fuska daban shi ma sau uku idan muka ce fuska kuma shi ne wato tun daga gefen kunji a baki tsawo kuma tun daga kanki kullumarsa har zuwa ƙasan haɓa saboda haka gurin da gashi yake tsayawa na al'ada ba mai san ko ba mai gashi annan ba na al'ada daga wannan gurin har zuwa ƙasan haɓa shi ne tsawon fuska sannan kuma faɗin da yin wani titin rutunai wannan tudun na gefen kunne daga nan wanda sa kunnuwa ka za ta ci ka wanke kunne wa za ka daga gefen kunne fadi tsawo kuma daga gurin fitowar tsayawa gani na al'ada na ce na al'ada domin halitta halitta ce wani yana da sauko wani kuma gani da hannun to ba da zuwa ke ba wanda gani da yake tsayawa na al'ada da ke yi iya wannan gurin to sanan daga nan zai wanke tsawo da fadi tun ma da kana ila hufi kyau ya ne kuma mai da hannun da cikin kasa fagatalau ma marakai wato sahabin da yawanci sau biyu yawanci su sau biyu ilan zulfa kai ni zuwa gwiwar hannu kaga a nan duk a bayan mun biya cewa an wanke ko an wanke ko da gaba sau nawa uku amma da aka zo wajen wanke hannu ya ga wanke sau biyu me wanda yake nuna yana nuna ba halaccin cewa ka dan ka wanke wasu gabobin sau uku wata ka yi ta kasa da uku ya halatta domin ka ji abin da aka zo sau nawa ya karanta aro ya wanke sau biyu sannan wajen wanke hannu ka kiyaye idan ka tashi wanke hannu ka wanke daga kan nan kuma nan gurin zuwa nan ba daidai ba da kamar lam'a nan gurin sai lam'a da duk da farko sun ka fara wankewa sau da aka wajibi ne sai ka fara da kan alwutsa kan wannan ɗan yakan ta shigar da su gaba ɗaya har zuwa gwiwar hannu kuma zan ce da ya fi inganci sai an shigar da wannan gwiwa ya fi inganci domin ila haɗin nan malaman suka karanta bidayatun mutai da ibn rubin alhadi za ka ga an kawo ra'ayoyin malaman fasahi a kai asarar can da yafi inganci shi ne shigar da zan kurin shi ne sau da aka hannar an fahimta da kyau ko sai an shigar da gwiwar hannun shi ne daidai sai ka fara daga nan kar ka ce ka wanke da idan ka bar nan yanzu ka bar lam'a a cikin alwalarka sai ka wanke su da uku ya tabbata a cikin lissafin fasahi rai da malamai suka kawo akwai hadisan da ya nuna cewa annabi alaihi salatu wasalam ya wanke wasu gabobin wasu gurin sau ɗaya sai wani jirgin kuma alwala ɗaya saboda haka sai haka ya yi amma an zan samu je ka yi uku uku don ka gani gaba ɗaya an fahimta da kyau ko sai dai in baka yi haka ba ya halatta abin da ba a so ka mutum ya kai ka dare gaban sai wanke sau biyar ko ya wanke kafarsa sau bakwai idan ka yi haka ka yi abin da ba a bukata idan wanke wanke za ka yi ba wanke wanke idan ka gama wanke jikinka da daukar bal da kura da waye sannan sai ka alwala amma mutum ya zo ya ce wankewa ko ya tafi famfo ya ce wanke kafa al-idraku bulughun wa bid'atun haka malam bai risala yi haka ya faɗa cewa wato wuce gona da iri albarnar ruwa wuce gona da iri ne kuma bid'a ne inna la la yuhibbul musrifina kuma kowa ya san wannan so da haka haka sai an kiyaye ثم أدخل يديه سنن سي أن يكون بعيد عن النساء فمساء به ما رأى توجيه شافو كالسلي وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا شافو كي أنا اللي من مجرد مجرد الذي لا كله فلا كذب مجرد كله وفتح فتح بإذن دموع الذي يأتي على أذنان إلى الرأس كل واحد wato cikin kai kunnuwa ba shi sa idan ka shafu kai to ragowar ruwan da shi ake shafa kunni duk da malam mai lalari ya ce wa tajjidul ma'i lahu ba kuma ya dama a cikin bulugul maram yace bai ka hadisi yace wa huwal ma'qul malamai suke ce ko shakka babu wato hadisi ya bi ne an samu fidubi wa ma yuqali fi kalbu fi mala fa shabu wal maqlubu ismani tala fidubi haka samu cewa lokacin da aka faɗa hadisin duk ɗaliban suna gurin kowanne lafiyayyen ɗalibi duk sauran ɗaliban su goma ne mutum tara kowa da ya tashi ruwa ya ce rawaito cewa annabi alaihi salatu wassalam ya yi alwala da ya zo ya shafi kansa ragowar ruwa sai ya shafi kunne shi kuma mutum ɗaya da ya zo sai ya ce sai ya shafi ya ɗaya wani ruwan ya shafi kunne kuma da hadisi ne ingantacce to da shi ne alari ya dogara domin musulun ya kawo shi Imam Bukhari da sauran malamai kuma sun taba kan wancan domin suna ganin wannan shudu ne ya saba wa almajiran yan uwansa an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shi kawai ya ce ya yi fito ake a halin ya ce ya dogara ne da wancan an fahimta da kyau ko amma sauran ɗalibai da suka rawaito a jikin a tare da shi kaga ba zai yi gaba ɗaya ana a lokaci guda ba lokaci guda aka ba da magana kuma a ji magana ne an fahimta da kyau ko shi yi zai da ganin ya saba wa abokan karatun da wanda suke yi kuma labirari wanda da rauna na ne sai a je ke shi kenan shi magana ta za a amfani da ita amma inda magana take jin labirari ne irinsa kuma sun yi yawa ana cewa wai sarkin yawa ya fi sarkin karfi su zo da haka hujjoji ne da su masu karfi kuma shi ma ya hujja ce da karfi amma an haɗa tasu tarin da ya yi tasa wannan shi ne abin da ya faru ko da ya yi amma bin fara bin ya yi wancan shi sa mun kawo wannan da zai kakka ga wani yayi wancan iya zalika bablahu min al-ilm yawa kada ka ga yayi ke ji alwalan da bai ba kai kai sai dai kawai abin da ake so ga ɗalibin ilimi ya kullum ci gaba ake bukata sannan kuma ya zama yana da faɗin kirji idan mutum yana da faɗin kirji za ka zama zai wa wanda ya yi sabon da ruwa ya kari ba ba zai masa ba domin ya ga akwai magana an fahimta da kyau yawwa sai dai wanda ne wanda ke rajiya ka zaɓi sani in bayi wannan shi sai ke sun maka tsara jinai da ka'abai sannan sai wanke to musallaki ba ba za a bi bara ga ba akbala bi ba wa adbara sai ya gabato da in kun lura da wannan ruwaya sai ya gabato da ya nuna ba cewa ya fara tafa kai daga iya ya gabato da su gaba wa adbara sannan ya dawo da su baya mallakan wahidatan sau daya haka ya nuna sun magasalar silai idan ka'abai sannan sai ya zoye wanke kafafuwansa ko sai mun ce ba a yi magana kunne ba domin suna tare sannan sai wanke kafafuwansa zuwa wato idan sahu وفي رواية أو رواية بدأ بمقدم رأسه sai fara daga magabacin kansa shi ne wajen goshi a ta za ba su ba ila kafa wa sai da yazo zuwa tsayarsa tun marar da hufa sannan zai dawo da tun a ta da jahilin makamin da ba da alilu sai ne har sai da ya dawo zuwa gurin da ya fara sai ya fara goshinsa ko kaga da ya haka sai ya dawo shi shi sa malamai suka tattauna akan ya shafa kai take wani suka dogara da wannan hadisin suka ce za ka shafa kai duka ake shafa gaba daya wannan shine ra'ayin sai Imam Malik cewa duka ake shafa wasu kuma suka ce gaba Abu Hanifa in ka shafi wani bangare ba yayi in dai gajin ya tafi kawai dai da ne saboda hadisin Abdullahi da Umar ibn Manda wanda yake nuna cewa Annabi ya daura rawani a kansa gashin da ya fito na gaba ya fara ta kansa ya shafi sauran a kan rawaninsa ta ce ai gashin da ya taba kaɗan ne imamu ahmad bin amal kuma ya ka shafi wani bangare kawai ya zama mai yawa ya yi a gashin saboda haka shi ma gashin kana da wakantaru kusan guda uku wani ya nuna duka gashin wani kuma ya nuna wani bangare wani ya nuna kaɗan ma wasu wasu sun nuna cewa ya zanto ko inda ka jaba ya fi yawa a cikin inda baka jaba ba wasu kuma suka nuna ko kaɗan ne ka jaba ya yi saboda haka a bai yin da kyau domin wasu sun ɗauki wannan baɗin wani sahuhi rubutun suka ce rikta ba'i yana nufin wani tashi ba a zo ake nufi ba duka ba saboda haka shi ma kowace kai ya yi mace da kazo za ta yi alwala cikin gurin din maza ne saboda haka sai ta shigar da hannun inda ta shafa kawai ya isa ko kuma wato wani gefen gashin da ya fito ta rufe sai ta shafa ta hada da dan kwalin da yayi in dai an taba gashi ko yaya yayi domin kada bai da ne kada yi ta gaban mutanen da wanda ba ma rabanta ba an fahimta da kyau ko saboda haka kaga anan sai ka dauko fatawaci ba wa ruwa ne ba ka tsora mata sai amfani da ita a zauna lafiya wannan shine abin da wato malamai suke kawowa to shi ne ma da yake wa fi ruwayatin a kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba aka rantsa da huma a fi dauri a wata ruwaya kuma cewa akai annabi alaihi salatu wa salam ya zo mana fa aka rantsa da huma a fi muka fito masa da ruwa fi dauri a cikin taza shi ne daurin a cikin taza na ni sifirin ta tagulla tagulla kaga wannan shi kuma kai sai za mu koyi cewa wato ya halatta ne mutum ya alwala a buja ko jaza ko kwano da tagulla aka gaba a dai bai halatta ba ya lata na zinare ko azurfa ba shi ne yake haramu kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya hana cin abinci a cikin ko kwano da yake na azurfa ko na gwal ko ja shi da ja ko duka an hana haka annabi alaihi salatu wasallam ya to da haka kaga alwala amma ana ta gulla kawai wani hararo wannan shi kuma ya halatta sai ma da yake a ɗauru ciwo ɗanki ko ciwo ɗinki duk wanda ka faɗa ya yi lokacin da suke cewa akwai fata ko canza a kan tsarin ko kuma kasara duk wanda aka faɗa ya yi shi ne dai wato kwatankwacin canza kamar yadda muka faɗa a baya wannan shi ne hadisin shi ma kai tsaye mun ji yadda ya nuna mana kaga wannan hadisin yana nuna mana yadda magabata suke da kwaɗayi magabata a salafin salih wajen kwaikwayar da annabi alaihi salatu wassalam yayi dan su koyi domin kaga ayyu aka aka tambaya ya annabi yake alwala a wannan hadisin mun koyi haka an fahimta da kyau ko cewa kaga shi sa ai malam ibn kayyim yake cewa sa ba annabi ulaika ashabun nabi wa hizbu falawlahu ma kana fil ardi muslimun ولولاه كادت تميل بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم wane mutum sahabban annabi kenan saboda haka ba dan su ba da ba wani abu da zai zo da mu na addini kwata kwata idan ka rushe Abu Hurairah ka rushe addini rabu ɗaya bisa uku na addini in ka rushe Imam Malik ka rushe ɗaya bisa uku na addini idan ka rushe Sa'id ibn al-Musayyib ka rushe ɗaya bisa uku gaba ɗaya bisa uku ka rushe ka ko ta tabaka tabi'ai tabi'u tabi'ai da kuma tabi'u tabi'in tabi'u tabi'u tabi'in kowanne ka rusa to kaga daga nan al'amari ya lalace hadisin mun koyi cewa lallai ya halatta alala a cikin tagulla a majini na tagulla ya halatta sannan kuma mun ji a hadisi cewa ya nuna mana cewa ya nuna mana mutabbancin hada wato kurkurar baki da jaka ruwa da fadewa a lokaci guda lokacin da yi su daban-daban sannan kuma ya nuna mana cewa ya halatta ka wanke hannu sau biyu ba dole sai sau uku ba zuwa da bakai sannan kuma ya halatta ka wanke sau uku din sannan kuma ya nuna mana yadda yake wajibi ne shafar kai an gane ko yan wajen hada shi da gare da na faɗa shi kan gaba ya gaba kai cewa shafar kai gaba ɗayansa gami kan wajibi amma mun faɗi sauran fahimtocin sauran malamai kuma sannan kuma wannan hadisin yana nunawa ya kamata ka wanke fuska yadda ya fito idan abu buɗaɗɗe ne a ɗebo ruwan da hanyoyi haka za ku goyi daga cikin ruwan da yake je musamman ba malaman mu da tsoro da shi da suke karantar da karatu akwai wani malamin mu da zai ga cijo in za ka kalla a lolan turawa in abu ɗaya haka yake ɗebo ruwa haka to shi ne asali a ɗebo sai ya zuwa a fuska gaba ɗaya fuska ya wanke za a ga wannan ya fi wanke fuska yadda ya kamata amma idan da za ka ɗebo da hannu ɗaya ka zuba ya yi an fahimta da kyau ko sai ko da hannu biyu tunda su buɗaɗɗe ne hannu biyu a wanke fuskar da shi shi ya fi gamewa amma an kai da guda ɗaya yayi mutukar za ka wanke gurin da aka faɗa saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye sannan kuma ya halarta kan je gurin mutum ba kunta za ka yi alwala ka ce a kama ruwa a kawo ba ruwa ka yi alwala an fahimta da kyau ko kuma wani lokacin ma nake ali koyarwa za ka yi mutum ne ke koyar da yara a islamiyya ya ce a kawo ruwa ya kawo da babu da wudu sai ce to an gama yau kuma farantikal za a yi sai a kawo ruwan da yi a aikace wannan yana da mahimmanci kaga abdullahi bin mubarak da shi ne imamu ahmad bin hanbal Allah ya ji kansu da gafara su yi ai wata ran sun ga wani datti ne da alwala da iya ba sai suka fara mutu a junar cewa ai kaza kaza kace ba ma wai Abdullahi dan Mubarak yace wai wani ne yake wai bai alwala ba. Eh an yi ya wajen da kace yake to kowa ya in ji natija. Kowa ya bayan sun gawo ya gama kwancalawa amma ba za a zo a ce baba ba fa ka ce alwala ba. Wannan rai ne. Wani zai gaya ba yace kin kan aibu ba ba kama ba kai ba. Bare kuwa zai gaya ba kin kan aibu ba ba kai ba ba kama a gaban mu muka karɓo gurin auren da za ka ja goyi. sai yake kowa ya abdullahi bin mubarak ya alwadan salafiyya shi ma kuma imamu ahmad ya lafiyayya sai shi da shi da kan sai gani sai yake kowa ya yi na gode ya sallame su ya gane shi ake kwarce domin a alwalar da suke gaba ɗayan su ba wanda ya yi kwajariya shi kuma ba alwalar da ba ta yi gaba da ta kowa a cikin su ba sai ce kowa ne ne duk ku tashi kuɗi to kamar ya gyara alwalar sa an gane ko shi da annabi yake girman kai shi ne wato raina mutane da kin gaskiya kaga raina mutane yana zuwa da gurin masu kananan shekaru dan kai karatu karkari kowa jahili wannan kuskure ne ku jahilai ba mu kaza a daga lokacin ka tarwata guri kuma kai ba ka da tabi'a shi kuma mai shekaru idan an faɗi gaskiya ya karɓa kada ya ci cinkan aibe ku to sai aka ba kowa kai annabi sarki gaskiya ya iya koyarwa kowane bangare sai ba su kasan su manya da yake ku kuma in an biya muku gaskiya ku karɓa kai kuma da kai karatu sai ka ce kowa bai iya ba kaga sai a zauna lafiya kai da kake da karayen shekaru ka girmama su kuma su girmama karatun da Allah ya baka shi kenan sai a zauna lafiya sai ga cikin mutuntawa duk karatun kan uwa da ya doka san dan dijin ne mahaifin ka ne abokin mahaifi ne zaka girmama shi duk shekarunka idan wani ya doka zaka san cewa yana dauke da Qur'ani kuma Qur'anin nan shekarar da dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu ina je bakan nan shi kuma al-Qur'anin ya girmama shi zaka kalla to sai a zauna lafiya an fahimta da kyau ko yawwa shi za a annaba alaihi salatu wasalam ya faɗa a hadisi abu musa al-ashari yace inna min ijlali lahi ta'ala ikramu dhikri muslim wa amil al-qur'an yana da girma ma Allah madaukakin sarki girma ba wato girma man ba gojin farfara da ba ta cikin al-qur'ani shi za a ga iyaye a da ba har da qur'ani ba in kai to ka ga ka kai ga gidaje ai gaskiya hukunta kike wallahi gaba ɗaya wannan al'adun masu kyau da ba a yi idan kai sauka alkur'ani gidaje ba kai ba annan ka ba in ya rike shiga gidaje gida ta albarka gida ɗaya kawai takrimi gida ɗaya bayan ɗaya za a yi yawo daga unguwar an gaba za a tafi makota to yanzu ba kai ba ma da duk qur'anin ba ba komai bane na ji wata makaranta ana magana akan malaman da suke karantarwa private school ana je wani yake daga cikin jagororin wai wayannan alarmomin dan sun hada da Qur'ani yake kace ƙara faɗa wannan kalma za su yake sun fi kowa ko a gurin Allah baka ji abin da Allah yake ba wa du'alul lahi aka kira su hum ahlul lahi wa safwatihi wa qasatihi kai sune wato ahlul Qur'an sune ɗan ne dan ubangiji ɗan fadar Allah kuma sune ke bantattu a gaban fadarsa saboda haka Qur'anin zaka kalla an fahimta da kyau ko su zo da aka dole sai a rika tafiya da wannan domin abubuwa su zauna bibi kowa a ajiye shi a mahallinsa to kaga wannan mun ji wannan cewa a koyar da a koyar da a koyar da mutane a aiki a aikace Allah ya samu ka samu aiki eh da wani kawai to dai sannan kuma hadisin yana koyar da mu halaccin shigar da gwiwar hannu mun faɗa wanda ya alwala ne cikin da lamba ya tsaya iyalan ya bar lamba wannan shi ne abin da muka biya dangane da hadisin hadisi na gaba hadisi na goma ana aisha radiyallahu anha an karbo da tsada aisha Allah ya tsara mata yadda qalat laki kun ga mun faɗa a baya cewa tana cikin mutum bakwai sababu min al-sari bawqal anjika nakalu من الحديث عن المختار خير مدل أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن وابن عباس كتبنا عمر وابن عباس في su bakwai nan da suka fi kowa yawan hadisi ita ce kallon da ita kamar rawuna saboda haka tana da hadisi da ta haura jini da ta ruwa daga annabi alaihi salatu wassalam to na rabi Allah ya kara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu da yammut annabi kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi ya kasance da mai dawa yana tana burge annabi yana so ya duk abin da za ka yi dukkan ma'anil umur kamar yadda take faɗa a wani hadisi cewa duk ma'anil umur annabi yana fara su ne da dama to damai dawa tana burge fi sana'uli wajen sa takalmi idan annabi zai sa takalmi kafa ta zai ke fara sawa wane ne kaga mu yanzu kawai ku ta kake kajara to ba haka annabi yake yi ba dame yake fara sawa shi kan kana da yara za ka takalmi ya ce koya musu cewa fara sa dama idan zai cire kuma zai cire da ƙam hagu an fahimta da kyau ko to shi ne sana'uni anna'an wata rajuli da kaga kai idan annabi zai fara ina matasa ba su yawo da kofi to ta dama annabi yake fara ta dama yake fara an fahimta da kyau ko yawa dan wani ya ce a yawo da kun sunna ne ko yawa eh ai ko ta kama annabi yana da abun tace kai yana da yana da mudiri amma ba da ba ne yan um jiriri da ba na gaske an fahimta da kyau ko yawa kar kuma jiriri kuma da kaunar da wuri da islamiyya a kama shi sunna annabi wannan kwalliya yake a makaranta dan da yawa ka duba jikunkunan yara na'am za ka ga yin islamiyya zai ga mududi da jagira da jakuma da jalele duk sun sa a cikin kuma da foundation an saka a cikin a duk da ka gani da wannan kwalliya da zoyi ka kwaci shine daidai to sai ne wata rajuli da ta da kai wa tuhurihi da ƙarshen annaba alaihi salatu wasalam idan annabi ya zo wankan janaba da zakin da ne yake fara za mu zo wankan janaba mu ci ai akwai sifatu kamal akwai sifatu ihsan to a cikin wajen sifatu kamal annabi yana fara ne da dama sifatu ihsan shine in kai iyo a cikin ruwa ko ka kunna shawa kai wannan za mu zo kan dan Allah ya ara mana lokaci to sai ce wa uhuri da wankan janabarsa wa bi sha'ani kulli kai ba nan ba kowane irin al'amari na annabi alaihi salatu wasalam yana ba da shine hijaba shine za ga wani ta agogo a hannun agogo haramun ne haramun bai amma wani yana hararo wannan hadisin sai ya sai sai ka ga ya ta agogo yayi ado kuma yana samun lada me yasa saboda yana koyi da annaba ya ce wa bi anihi kulli ta zo ne ba shi ma za ka ga dawa ka hadisin sai la ya nuna za ka iya sa a hagu amma sai ki sa a hagu ya sa a dama saboda koyi da annaba ne sallallahu alaihi wasallam wa bi anihi kulli domin akwai ayyukan al'ada da yawa da za ka iya mai da su ibada ka samu lada kamar yadda ba'adu min jabal ko min su yake cewa in la tasibu nawmati kama an tasibu qawmati yace ina neman lada da baccin da nake kamar yadda nake neman lada da qiyamul layl da nake har yanzu mutum yanzu za ku kwanta ku ta bacci kuna ta sinori amma wani lada ake rubuta ba a baccin kai ko ba lada ba a lafiya me yasa to idan ka kwanta ba shi da ni da cewa bari kwanta da zan samu karfi da wuri zan samu karfin da zan yi kiyamun da yi har ka tashi da dace maka eh saboda niyya ni da kake kyawa da ka kwanta da ita haka nan idan mutum yake bari kwanta bacci da wuri zan tashi da wuri jiri ya yara kai shi makaranta shi ma ki kyawa shi ce akwai lada ai aikin da za ka yi da alheri amma bari kwanta da wuri saboda tashi karfe uku za a ga koban da Real Madrid da Manchester ko da Barcelona ba lada bari ga ya babancin ya dake ba irin wannan bancin muke magana ba sai ya tashi da wuri a bari kwanta da wuri saboda don ya musulmi masallacin alhaji batu to ba da ake sallah karfe sai yake fara ko sha biyu bari kwanta da tara har ka tashi da da ake ba inni la hadasibu qaumati kama nawati kama ahtasibu qaumati saboda haka wannan shi bai ta mali kulli muridin malawa an gane ko wannan shi ne Allah ya dace da to shi ne malami yake ga mana cewa to har cikin abin da to shi ne na raja ta ce dukka annabi alaihi salatu wasallam duk ma'ani ruhu duk abubuwa madaukaka annabi yana da mai tawa tafasiku ha kuma sai hagunta shi za an kallo shi gaban dai zai ce ka gina da hagu domin ban dai ba gurin kirki bane an fahimta da kyau ko eh guri ne da ake zubar da kalanta an fahimta idan mutum zai shigo masallaci suka ce cewa za a yi sai suka ce a shiga da rawa a fito da dama haka wani ba da wasu kace domin idan za ka shiga masallaci taki ne na Allah ko shakka babu da dama za a shiga idan za a fito ba wani suka ce sai a fito da abu wani suka ce a da dama za a kuma fito domin a shiga ayyuka na alkhairi amma shiga gida idan za a shiga za a shiga da dama a yi addu'a kuma idan za a fito ba kaga idan ka ce hagu shi ma ya ji abu annabi da na ya ta ce duk ma'alil umur sai ka inji da hadi cewa duk ma'alil umur madaukaka abubuwa kaga shiga yin gida yana tsammanin Allah ya zai shiga yin da alheri kaga ba a ce shiga da hagu ba ko sannan fitowa ma kana so kasuwa za ka tafi gungurin aiki shi ma ka fito da dama na ba ku formula cewa ma'alil umur duk ayyuka madaukaka annabi da dama yake kaga sai ka aure shi sa ga ai mulkan shiga da fitowa duk inda da haji ne na malai ba sai ma cewa ga inda annabi yake shiga wa an zai shiga da kafar kaza yake shiga ko fito da a wannan hadisin da na ra'ayi ya ta faɗa cewa ma'adil umur shine da ba da jima da rashin kiyaye cewa duk guri na kaskanci to a shiga da hagu guri na ɗaukaka a shiga da dama shi kenan an fahimta da kyau ko to shi ne wanda rajuli wa duhuri da kuma wa bi jani kulli da dukkan al'amarin annabi alaihi salatu wasalam saboda haka ka ga je ka canza al'amarin ka da abin da zaka yi ka rika hararowa domin me niyyar ka tarar to kai kyakkyawan niyya dan kun nuna mun tun da lokaci yayi ba ban sani ba ko ina gaba lokaci ba zai ba mu dama mu biya hadisin gaba ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ka biya mana bukatun mu na alkhairi muna roƙo Allah madaukakin sarki da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya mu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da gabara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da tsofin sa maɗaukaka waɗanda suka ka aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin matasan da suka yi sana'a suka dogara da kayan yanzu Allah ka gani da su Allah ka nuna musu hanya wani rikiya muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da kofin ta madaukaka Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka ba mu da zaɓin kawo kanmu Allah ka ba mu shugabanni da za su tausaya mana muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa ƙasar na Allah ka zauna da ita lafiya muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da kofin ta madaukaka Allah madaukakin sarki ka shirya matasanmu ألا تدور من سوء كما هي مريدية اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا ما لهم التبارك عثمان يحيى على الفيل karatun ya zo ya fi irin wato takutawar da ɗaliban su suke yi muna da Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri Allah madaukakin sarki ya kara masa tsawon kana wanda suke zuwa sallah nan sun san yana cikin limaman mu da ba shi bane ayyo ba oke shi bibi da ta faru wanda suke ba da gudunmawa don gani da abin da ya shafi ɗaukan farashi suka da abubuwa to muna da Allah ya saka masa da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah Okay.